الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب تعجيل صلاة الفجر أليس كذلك؟ باب تعجيل صلاة الفجر باب دكي بيان كان ققو تسلم الفجر ده شورا دوه to limai ya yi sujadan bari mutane wani suna ta magana bai kamata ya yi bai kai ba sai an karanta aya uku sai an karanta wani kuma ya ce ai da bismillah to bismillah ai ba a bayyana bismillah cikin malikiya ba haka bane ba to liman ya yi sallah abinda aka ga ya yi din nan sai a kyale matsalan haka nan baka san me ya faru ba kai abinda ka gani kenan watakila da ya karanta fatiha ya manta ya karanta sura sai kuma ya faɗa muku watakila ya yi barkaza watakila ya bar abin da za a mai tun da liman ya yi sujada sai ka bi shi kenan an gama an fahimta babu ta'ajili salatul fajr babin da yazo na gaggauta sallar alfijir qala akhbarana abul hasani محمد بن محمد الشيرازي قال أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي قال أنباء أبو مصعب عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن أمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت an aisha an karbo daga aisha sai ce zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annaha qalat ita tace in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yusalli as-subh as-subha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallatan asuba fayansarifu an-nisa'u mutalaffi'atin bimurutihinna sai mata in aka sallame sai su juya su kama hanya suna lallabe da lallafinsu ma yu'rafna min al-ghalas ba za a gane su ba saboda sauran jijjifi sauran duhu wannan hadisin na nuna cewa ana yin a wannan ana sallah asuba ne da jijjifi ko da haske da jijjifi sauran duhu kenan ko eh mutalaffiat suna cikin lullubi bi murutihin al-murut jam'u mirt miyarta shi ne abinda mace za ta lullaba ko da yana ja ko menene ala haddi kawai murar kai kharajtu biha namshi da jurwa ra'ana ala asaraina zaila mirtin murahali falamma ajazna sahatal hayyi wantaha bina batni khumsin zihi qafin aqanqali hasartu bi fawdai ra'siha fatamayalat alayya azima al-khashrayya al-mukhalqali تجر وراءنا شيني على أثرنا ذيل مرت مفردي كينوكو هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن نصر بن علي أما عن كلاهما عن مالك دكا صدق إمام مالك wannan hadisi yana nuna ana sallar asuba da jijjifi ke kuma mata suna halartar sallar asuba suna halartar masallaci saboda manzo Allah ce la tamna'u ima Allah masajidallahi sa'annan kuma suna lallabe da jikinsu kuma da an idar da sallashe su kama hanya su kama hanya dama aka yi sujada su aka yi ana sallame sallah ba sa ɓata lokaci sai su kama hanya su dawo gida an fahimta? ƙauluhu mutalaffi'atin bi marutihinna ay mutajallilatin bi aksiyatihinna alkisa a kenan ko watalaqu bisawri والتلفع بالثوب الاشتمال به والمروت الأردية الواسعة واحدها مرت والغلس ظلمة آخر الليل أو الغلس zulmatu akhir laili jijjifi kenan ko guda biyu ne bahaushe yana farar ɗaya ɗin jijjifi akwai ɗaya kafin galas ɗin shine ake ce mai kuma shi kuma menene algabash algabash wakila algabashu qabla algalas an fahimta qultu yace zahaba aktsaru ahli ilmi min as-sahaba mafi yawancin malamai cikin sahabbai sun tafi kan wattabi'ina da tabi'ai faman ba'dahum da waɗanda suka zo bayan su tabi'u tabi'ina kenan ila anna taghlisa bil fajr afdalu sun tafi kan cewa gaggauta sallar asuba da jijjifi shine yafi su wane ne manyan malaman sahabbai ce minhum abubakrin wa umar in aka ce manyan malamai minhum abubakrin wa umar fa hasbuka bihima wa bihi qala malik wa shafi'i wa ahmadu وإسحاق وذهب بعضهم إلى الإسفار وينسوا معلمان كما سكتي أبر شي حسكي يا فارفتوا وهو قول الثوري وأصحاب الرأي دا سفيان الثوري دا أبو حنيفة دا أحناف saboda me suka faɗi wannan qala lima saboda akhbarana abu tahir wannan muta'allim muttabitun bima qablahu akhbarana abu tahir muhammad ibn ali az-zarraj qala anba abu al-qasim علي بن أحمد الخزاعي قال حدثنا أبو سعيد الهيثم ابن كليب الشاشي قال حدثنا سعيد ابن أحمد الأسقلاني قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأ محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر ابن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال محمود بن لبيد صحابي نكو رافع بن خديج شما صحابي رواية صحابي عن صحابي كده قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتي ناجي منزون الله صلى الله عليه وسلم yana fadar cewa asfiru bil fajri fa innahu a'zamu lil a'zamu lil ajri isnadu hadha hadithun hasan asfiru bil fajri wai mai kenan hagga abe a sallaci asuba lokacin da haske ya fito amma da sauran lokaci bai fita ba ko fa innahu a'zamu lil ajri saboda yafi lada me yasa yafi lada mutane suna zaune suna jira zai zo yi bayani kuma hadha hadithun hasanun wal aktharuna ala ala taghlis mafi yawanci sun ce ai da sauran jijjifi da sauran duhu wa hamala shafi'i al isfara al mazkura fi hadha al hadith ala tayaqqun tulu' al fajr imam shafi'i yace ya ce al'isfarun da ake nufi ana shi ne a tabbatar da cewa lokacin alfijir ya shiga wa zawali shak a gusar da shakka ya dullu ala haza maru ya abi masudin al'ansari anna rasulallah sallallahu alaihi wasallama gallasa bi subhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci asbat thumma asfara marratan sa'annan kuma yayin da cikin lokacin haske thumma lam ya'ud ila al-isfari hatta qabadahu Allah ya yi da jijjifi ya yi kuma da haske amma daga nan ya daina yi da haske din sai da jijjifi har ya bar duniya qala akhbarana abu usman sa'id bin isma'il ad-dabbi qala anba qala anba'ana abu muhammadin عبد الجبار بن محمد بن عبد الله الجراح المروزي قال حدثنا أبو العباس محمد محمد بن أحمد ابن محبوب التاجر المروزي قال حدثنا أبو عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت أنس عن زيد بن ثابت أنس صحابي زيد بن ثابت صحابي رواية الصحابي عن الصحابة قال يتي تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة yace mun ci sahur mun yi sahur tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'annan muka tashi zuwa sallan iya sallan asuba qala qultu kam kana qadru zalika yace gurgudan tsawon me ke tsakanin haka qala qadru 50 aya tsakanin yin sahur da yin sallah gurgudun a karanta aya 50 aya hamsin zai dauki sakan nawa ko minti nawa aya hamsin zai dauki wannan yana nuna cewa ai sallan asuba da jijjifi kenan ko da haske da sauran duhu ko هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد بن مسلم بن إبراهيم وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع كلاهما عن هشام وهو هشام بن صنبرة هو ابن أبي عبد الله الدستوائي الربعي من بكر بن وائل بصري مات سنة أربع وخمسين ومائة ويقال سنة ثلاث ويقال سنة إحدى ويقال دستواء كورة من الأهواز كسر أهواز كنا كان يبيع الثياب التي تجلب منها ينا سيدة تفاني لأكي كان قول شاء كدنك تاشاك شيء الهواز قلت ما ليتي فيه دليل على استهباب تأخير السهور للسائل إيش قلنا حديث ينا تبتد تشوى جنكر تسهور har dab da zuwa lokacin hudowar alfijir wa ala ta'jili subhi fi awwal alwaqt kuma a gaggauta sallar asuba da sauran jijjifi farkon lokaci wa kataba umar ibn al-khattabi ila abi musa al-ashari sayyidina umar ya rubuta ma abu musa al-ashari gwamnan sa inda ya aika ya ike shi an salli subha wan nujumu badiyatun ka sallaci asuba lokacin akwai tauraro duk sun fito to me ke nunawa da farko kenan ko da karshe da farko saboda me da duhu tauraru sai su fiffidu kenan wa qra fiha bi suratayn tawilatayn min al mufassali ka karanta cikin sallar asuba surori guda biyu masu tsawo min al mufassal isnaduhu sahih ko قال أنباء المطهر مطهر أنباء المطهر ابن علي الفارسي قال أنبأ محمد بن إبراهيم الصالحاني قال أنبأ أبو الشيخ الحافظ قال حدثنا ابن مسقلة قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا المحاربي عن يوسف ابن أسباط عن يوسف ابن أسباط قال حدثنا المنهال ابن الجراح عن عبادة بن نصي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال ba'athani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila al-yaman yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike ni zuwa kasan yaman fa qala sai ce ya mu'az ya kai mu'az idza kana fi shita'i faghallis bil fajr lokacin sanyi ka gaggauta sallar asuba cikin duhu kenan wa atil al-qira'ata ka tsawaita karatu qadra ma yutiku an-nas gurgudun abinda mutane za su iya dauka wala tumillahum kada ka sa su gaji su kosa kada ka wahal da su kenan wa idza kana saifu lokacin zafi kuma fa asfir bil fajri kai sallan al fajr lokacin haske ya fito fa innal layla qasirun yace lokacin zafi dare ba shi da tsawo wan nasu yanamuna mutane suna bacci fa amhilhum hatta yudriku ka jinkata musu har su ga taso daga bacci su yi alwala su zo su samu sallah an fahimta وإن كان سند هذا الحديث ضعيف أما معنى شفاء تنا da kyau ko ma'ana tana da kyau ko sallallahu alaihi wasallama babu ta'jili salati adh-dhuhr an gama da sallan asuba daga sallan asuba sai wace salla to an zo wajen sallan azhar yayi za a yi saboda sallan azhar ita ma tana da lokacin zafin rana da lokacin da rana ta huce kaɗan ita ma tana da lokaci biyu kenan kamar yadda sallah asuba na da jijjifi da haske قال أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي قال أنبأنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد المهبوبي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا أحمد بن محمد قال أنبأ عبد الله بن ابن المبارك قال أنبأ خالد ابن عبد الرحمن قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك قال يتي أنكر بودك سيدنا أنس أم مالك يتي kunna idza sallaina khalfa nabiyyi sallallahu alaihi wasallama mun kasance in muka yi sallah azhar bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sajadna ala thiyabina ittiqa al-harri sai in za mu yi sujada sai mu shimfida tufan mu sai mu yi sujada a kai saboda kar mu yi sujada a kan ko siminti ko kwalta ko tsukkun kwani ko menene sun ɗau zafi su kone mu sai mu sa tufan mu mu yi sujada a kai هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن محمد بن عبد الله بن ابن المبارك وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن بشر بن المفضل عن غالب وبكر بن عبد الله بن عمرو بن هلال المزني كنيته أبو عبد الله مات قبل الحسن وغالب القطان هو غالب ابن أبي غيلان وهو ابن الخطاف البصري qultu yace yace za mu muka yi sallah azhar saboda zafin inda za mu yi sujada sai mu dauki tifan mu mu ajiye mu yi sujada kan tifan mu rigan mu rigan kana da tsawo sai ka ajiye ka tura wannan me yake nunawa yaushe ake sallah azhar kenan da zafi da garjin rana kenan da zafin rana kenan ko qultu yace malam yace al-ikhtiyaru inda aktsari ahli al-ilmi min as-sahaba mafi yawancin sahabbai abinda suka fi zafi suka fi dauka shine faman ba'dahum ta'jil salati adh-dhuhri agaggauta sallan azhar ruya an aisha ta qalat an rawaito daga nana aisha Allah ya kara mata yadda tace ma ra'aitu ahadan kana ashadda ta'jilan lidh-dhuhri min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wala min abi bakr wa umar wa in kana as-sanad dha'if قال أخبرنا أبو سعيد أبو سعد أحمد بن محمد الحميدي قال أنباء أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا العباس ابن المفضل ابن الفضل قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال يتي شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم mun kai kara a wurin manzon Allah mun kai kukanmu a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama harrur ramadan fi jibahina muka ce manzon Allah zafi na kunan goshin mu ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa akuffana da tafukan mu goshi na sujada tafuka suna manne da yace duk muna jin kuna da zafi falam yushkina manzon Allah bai gusan musu da abinda bai amsa musu abinda suka zo suna nema ba falam yushkina bai gusar muna da abin da muka zo muna nema ba hadha hadithun sahihun ahrajahu muslimun an ahmada ibn yunus wannan hadisi na nuna cewa yin sallah zahar farko lokaci shi yafi ko a bari waje rana zafin yayi sauki tuku farko lokaci ko wa khabbabun huwa khabbabu ibn al-arad abu abdullahi maula bani zuhra mata sanata 37 qawluhu fadar da yace falam yushkina ai lam yuzil anna ashakwa bai gusar mana da abin da koken da muka zo muka yi ba mun zuye ne muka ce ya manzo Allah muka yi sallah muka yi sujada goshin mu da tafukan mu suna shan zafi me suke son a ce musu a ce to a jinkirta sallar sai zafin yayi sauki to amma manzo Allah bai ce haka ba yuqalu shakautu ilaihi fa ashkani ana cewa na kai kara gare shi sai ya kwanke min ya share min hawaye na kenan ko ai نزع عني الشكوى وذلك أنهم أرادوا تأخير صلاة الظهر تأخير صلاة الظهر لما يصيب جباههم وأقدامهم من حر الشمس سبو دزافين دسكيجي كونا دسكيجي غوشنسو دتافكنسو فلم يرخص لهم فيه منذ الله بيمس الصوتي با يقال أشكيت فلانا إذا نزعت إذا نزعت عنه الشكاية أشكيت فلانا ina yi na gusa na share mawani hawayen koken da ya kawo wa ashkaituhu aidan idza alja'atuhu ila shikaya idza alja'atuhu ila shikaya ma'ana ana fadar mina ana fadar ashkaituhu na yaye masa annabin ashkaituhu na kyale shi قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز القاشاني قال أنبأ القاسم بن جعفر الهاشمي قال أنباء أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا عباد بن العب... عباد بن عباد قال حدثنا محمد بن عمرو عن سعيد بن الحارث الأنصاري ابن الحارث الأنصاري عن جابر بن عبد الله قال يتي أن كربونا سيدنا جابر بن عبد الله الله يكرم سيدنا يتي كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي ناكسا شيء إنا سلم الظهر تارد منظوم الله صلى الله عليه وسلم فآخذ قبضة من الحصباء ليبرد في كفي kafin in sallan sai in ɗebi kasa ai turbaya abin nan su kwankwani shi in zube kafin mu fara kafin mu fara sallan zai dan huce zafin zai huce in zai sujjada sai in zuba in ajiye su sai in sujjada kansu an fi kafi adauha li jabahati asjudu alaiha li shiddati al wannan duk suna nuna cewa ana sallah farkon lokaci kenan ko قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أنبأ القاسم ابن جعفر قال أنباء أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا عبيدة ابن حميد عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن طارق عن كثير بن مدرك عن الأسود أن عبد الله بن مسعود قال يتي عبد الله بن مسعود يتي كان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيف gwargwadon sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin zafi salasatu aqdamin ila khamsati aqdamin kafa uku ne zuwa kafa biyar ina ma'anan kafa uku zuwa kafa biyar ma'ana lokacin da rana ta zo sakar kanka baka da inuwa ko ina in ta kauce zuwa yamma kana da inuwa ina gabas kana da inuwa gabashinka to sai in ka auna tsawon inuwan kafa daya biyu uku zuwa kafa biyar yana nuna ana sallan azhar da wani lokaci kenan salasatu aqsa'an aqdamin aw khamsatu aqdamin ma'ana in wakka in ka sa kafa ka auna daya biyu uku inda tsaya inda inuwa za ta tsaya kenan saboda duk sa'an da inuwar ta zama gajeruwa ma'ana akwai zafin rana saboda ranar na tafiya yamma kana samun inuwa gaba har yanzu ya kai inuwar ta kai daidai da kai ko biyu ɗinka har rana ta zo ta fadi an fahimta salasata aqdamin ila khamsata aqdamin me ake nufi farkon lokaci wa fi shita'i a lokacin sanyi kuma khamsatu aqdamin ila sab'ati aqdamin a lokacin ashita a lokacin sanyi kuma ana samun kafa biyar zuwa kafa bakwai shi kuma me yake nunawa kenan eh tsakiyar lokaci eh kafa biyar zuwa kafa bakwai in aka ce kafa uku zuwa kafa biyar farkon lokaci karfa biyar zuwa bakwai kuma zai a ce mai tsake tsakasikin lokaci ke قلت في حديث أنس دليل على أن المصلي إذا سجد على ثياب يديه يجوز إذا على ثياب بدنه يجوز إتي وي مي صلى إن kama tufarsa ya ajiye sujada a kai ya halatta me yasa yake cewa ya halatta wa ilaihi zahaba ammatul fuqaha yace mafi yawancin malaman fikihu sun yarda da haka wa lam yujawizuhu shafi imamu shafi yace a ba za ka kama rigarka ka aje kai sujada a kai ba wa ta'awwal hadith ala thawbin huwa ghairu labisihi shi imamu shafi yace ai wata tuface ba wacce yake saye da ita ba ومما يؤيد قوله حديث جابر حديث جابر ولو, ولو جاز السجود على ثوب هو لابسه لم يكن يحتاج الى تبريد الحصى ويدا يا halatta ya sujada kan tufar da yake saye da ita ai da bai bukaci ya ɗebi kasa ya tsirka hannu har sai sai wannan fahimta ne azanci ne wannan ko eh ma yamna zalika babul ibrari bil zuhri fi shiddatil harri babin da ya zo na a sanyaya sallan azhar a bar a ɗan jinkirta lokacin zafin ya ɗan huce kaɗan lokacin tsananin zafi قال أخبرنا أبو الحسن عبد الوهاب ابن محمد الكسائي قال أنبأ أبو محمد ابن عبد العزيز ابن عبد العزيز الخلال قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم وحول السند قال وأنبأ أحمد بن عبد الله الصالحي وأبو الفضل محمد بن أحمد العارف قال أنبأنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أنبأ الربيع ابن سليمان قال أنباء سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم إذا اشتد الحر إذا في سنني فأبردوا بالصلاة كسني يصلى ma'ana ku yi ku bar shi numfashin zafin numfashin zafin ya sauka tukunna fa inna shiddatal harri saboda tabbas tsananin zafi min faihi jahannama yana cikin numfashin jahannama kenan wa qala sai ce ishtakatin naru ila rabbiha wuta ta kai kuka wajen ubangijinta fa qalat tace rabbi akala ba'dhi ba'dan sashi na yana cin sashi wani zafi wani wani zafin yafi wani zafi fa azina laha bi nafasaini sai aka yi mata izini da numfashi guda biyu nafasin fi shita'i wa nafasin fi saifi numfasawa a cikin lokacin sanyi da lokacin zafi fa ashaddu ma tajiduna min al-harri famin harriha zafin da ake ji din nan daga zafin wutan jahannama kenan Allah ya kiyaye wa ashaddu ma tajiduna min albardi famin zamhaririha kuma tsananin sanyi da ake ji cikin zamharir kenan na wutan jahannama Allah ya kiyaye hadha hadithun muttafaqun ala sihhatihi akhrajahu Muhammad ibn Ali Muhammad ibn Ali bin Abdullah an Sufyana wa akhrajahu Muslim an Qutayba an Layth kilahuma an az-Zuhri قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أنباء زاهر بن أحمد قال أنباء أبو إسحاق الهاشمي قال أنباء أبو مصعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منظوم الله صلى الله عليه وسلم يأتي إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم هذا حديث متفق على صحته أخرجاه عن غير من غير وجه عن أبي هريرة ومعنى الإبراد أبن دعك نفي إبراد إن انكسار حر الظهيرة أرجي أكر أرجي زافن ظهيرة garjin rana ɗin sai a rage zafinsa wa huwa an ta tafayya'a al'afiya shine sai a bari har sai inuwa ta kara yin tsawo kaɗan wa yankasiru wahajul harri tsananin zafin ya ragu wa huwa bardun bil izafat ila harri zahira lokacin da tsananin zafin ya ragu ana sai a dauke shi ai sanyi ne in ka aka hada shi da zafin garjin rana din an fahimta sai a hada gashi da aka ce wannan wa huwa al-harru fa huwa bardun min zafi ne fa amma aka ɗauke shi cewa sanyi ne saboda mai dangane da tsananin zafin an fahimta ko kai yana faruwa maka haka ba haka bane ba in ana tsananin sanyi kaman ya so ka za su kage in ka tashi ya kake sai kai mai ka hura in kuma ka ɗauka shayi ko kuno mai zafi sai ka hura to me yasa yaya aiki biyu abu ɗaya aiki biyu eh a ba zancen niyya ba ke ana ai ba hajji ba ne ko umra ba ba zancen niyya ba ne zancen aiki ne lokacin da ka murza ya sun ka saboda ka samu mai dimi lokacin da ka dauko shayi ko kuno mai zafi don iya zama mai to mai yasa ya aka yi haka eh eh ina manarsa abinda ba wa'annan ba azanci ke ke sa a fahimce su ba gashi an fassara muna anan kuma kun kasa ganewa wannan zafin da aka ce a rage din sanyi din sanyi ne dangane da zafin tsananin zafi din ma'ana tsananin zafi ya kai digiri goma sai wannan ya zawo digiri biyar ba zafi ba ne zafi ne amma in ka hada shi da wancan ya zama mai ba haka ba ne ba to auna ka gani kai ma ka yi lissafi ba za a bayyana ba sai kowa ya lissafi ya gano abu kwakwalwar don abinci an tsara aka yi kai haka ka hura kuma ka nemi shayi mai ka hura sai mai shayi da kunu mai zafi ka hura ne don yayi mai sanyi wannan kuma da kai haka ka hura ne don ka rage mai rage sanyin ya zama mai ya zama mai faɗi mana karkace ya zama mai dimi kenan waranci ke da wa qawluhu min fayhi jahannama qala abu sulaiman al-khattabi ma'anahu sutu'u harriha wa intisharuhu wa asluhu min kalamihim as-sa'atu wal intisharu as-sa'atu wal intisharu yuqalu makanu afyahu makanun afyahu ay wasi'un قلت نتي واختلف أهل العلم في تأخير صلاة الظهر في شدة الحر ما لما يسون قارجونا علمي dangane da jinkirta sallar azhar a lokacin tsananin zafi fazahaba ibn al-mubarak wa ahmadu wa ishaqu ila ta'khiriha suka ce ai za a jinkirta wal ibradu biha fi sayfi a lokacin tsananin zafi kuma sai ayi haƙadan jinkirta har zafin yayi sauki shi ne manan al'ibrad ɗin kada ka tsammanin cewa aka ce al'ibrad lokacin waje ya yi sanyi ne dangane da tsananin zafi in aka ɗan jinkirta ba zafin ya ragu ba shi a ce waje ya yi sanyi kai ba shi ka ce waje ya yi mai ya huce amma zafin na nan ko wa huwa al-ashbahu bil ittiba'i wa qala shafi'i ta'jiluha aula imamu shafi'i ce komin zafi a gaggauta shi yafi illa an yakuna imama masjidin yantabuhu nasu min bu'din yace sai dai in limamin masallaci ne da mutane ke zuwa daga nesa fa innahu yubriduha biha fi sayfi zai jinkirta kafin mutane su zo a lokacin zafi fa amma man salla wahdahu aw jama'atan fi masjidin bi fina'i baitihi amma wanda zai salla shi kadai ko mutane ne suna farfajiyar inda suke suna nan ne ba wanda za su zo daga nesa la yahduruhu illa man bi hadratihi ba wanda zai zo sai wa'anda ke zaune فإنه يعجلها يغغو تصلى لأنه لا مشقة عليهم في تعجيلها saboda babu wata wahala da za su hadu da ita in sun gaggauta sallah an fahimta limamai ana fahimtar hikimomi ko ana fahimtar yadda ake tafiya da rayuwa ko قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليهي قال أنباء أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنباء محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا مهاجر أبو الحسن مولى مولى لبني تيم, تيم الله قال سمعت زيد بن وهب عن أبي ذر الغفاري قال أنكر بودك سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه يتي kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani bulaguro wata tafiya da muka yi fa arada almu'adhdhinu an yu'adhdhina lidh-dhuhri sai ladan ya tashi yana son zai kiran azhar fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam abrid ina mana abrid ka sanyaya mana ka jinkirta har zafin ya ragu thumma arada an yu'adhdhina faƙala lahu abrid sai ya haƙuri zuwa an jima kuma ya tashi zai kiran sallah sai manzo Allah ce abrid ka dai jinkirta dai hatta ra'ayna fai at-tulul har sai da muka ga inuwan tsaunuka at-tulul at-tal abin tsauni abin da yake sama sai da muka ga inuwa ta taho tukunna فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيه جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة هل فهمت؟ هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة وروى أبو داود عن شعبة بهذا الإسناد عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر ومعه بلال والنسيب كاو بيان تارد بلال فأراد أن يقيم فقال أبرد بلال يتجزي زي زي كرا صلى زي زي تاري صلى سي منزو الله تي أبرد ثم أراد أن يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرد في الظهر حتى رأينا فيء التلول ثم أقام فصلى sai da muka ga inuwan tsaunuka muna kallo a lokacin da aka yi ba ma ganin inuwansu farkon lokacin kenan amma abrid su biyu ko su uku sai ranar na ƙara zuwa gabas muna ranar na ƙara zuwa yamma muna ganin inuwa ta gabas sai ce da muka fara ganin inuwan sai aka ce to ai sallah yanzu zafin ranar ya yi sauki kenan ba wai sanyi ne ya zo ba eh ففيه دليل على أن الإبراد أولى وأن حديث نانونا cewa jinkirtawa har zafin zafin yayi sauki shine abin da yafi wa in lam yati min bu'din fa inna nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bihi ma kaunihim mujtami'ina fi safar wannan yana maganar farko raddi ne yace ba sai an taho daga nesa ba ko suna waje daya ne shikenan ba don wancan magana da muka yi aka ce saboda mutane za su taho cikin wahala a ɗan jikirta ya ce nan ai suna tattare ne a wajen ba wanda zai zo daga nesa amma aka ce abrid abrid an fahimta قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين ابن محمد القاضي قال أنبأ أبو طاهر الزي الزيادي قال أنبأ أبو حامد أحمد ابن محمد بن يحيى ابن بلال قال حدثنا أبو الأزهر أحمد ابن الأزهر قال حدث حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأ الجريري عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة قال أن قربنا سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه الله كرم سدايتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظوم الله صلى الله عليه وسلم يتي أبردوا بصلاة الظهر فإن شدة الحر من فيه جهنم أم كرمت ونقول وقد قيل في الجمع بين بين حديث الإبراد وبين حديث الخباب an ai jam'i tsakanin hadisin da aka ce a ɗan jinkirta har zafin yayi sau da hadisin khabbab ibn al-arad yace shakauna harrar ramda falam yushkina annahum kanu yaltamisuna ta'khir as-salati an al-waqti falam yurakhis lahum fihi wa rakhasa fil ibrad wai suna son a canza musu ne annahum kanu yaltamisuna ta'khir as-salati an al-waqti wai suna son su jinkirta sallah ne daga barin lokacinsa falam yurakhis lahum sai ba mai wannan jam'i ne wannan ijtihadi ne aka faɗa to ya za a yi babu ta'jil al-asr babin da yazo na gaggauta sallar al-asr qala an ba abul hasan ash-shirazi qala an ba zahiru ibn ahmad qala an ba abu ishaq al-hashimi qala akhbarana abu mus'ab an malik an ibn shihab عن أنس بن مالك أنه قال يتي كنا نصلي العصر منكسن منا صلى العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء bayan an sallame sallar la'asar mutum ya tashi daga masallaci ya tafiya zuwa kuba kuba a gabashin madina ne inda ake kallo in ka wuce an san masallacin kuba ko sai mutum ya tashi je kuba unguwa ne masjid kuba ko an ba san wajen ba ba wanda ya je haji ko umra fayatihim wash-shamsu murtafi'a fayatihim wash-shamsu murtafi'a to kuba zaka kaddara ka tashi ayi sallah masallacin juma'an cikin birni ka tashi kai tafiya ka je ina ya wuce kasuwar sabon gari fa ya wuce kasuwar sabon gari ka je ka dawo rana na da haske tana da karfi tukunna yana nuna sallar asr ya sha kai kenan فرق لوكتشيكو هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عند مالك قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أنباء أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنباء محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو اليماني قال أنباء شعيب عن الزهري قال حدثني انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعه حيه manzo Allah na yin sallar asuba rana na da karfinta hayyatun ai da tana da karfinta kenan fa yadhhabu adh-dhahibu mai tafiya sai ya tafi ila al-awali ya je a wali wani wuri gabashin madina kenan masallacin annabi sai an wuce baqi'a sai a je a wali sunan unguwa ce al-awali fa ya'tihim ya je ya dawo wa shamsu murtafi'atun wa ba'd al-awali min al-madinati ala arba'ati amyalin aw nahwi wa ba'd al-awali yace awali din ya kai mil hudu amma sai karshen shanki هذا حديث متفق على صحته وحياة الشمس إنما أنا والشمس حية راي والرانا بقاء حرها لم يفتر أقول زافنا وبقاء لونها لونها لم يتغير ma'ana da zafin ranar da kalar ranar yana nan yadda suna nan yadda suke ba su canza ba ma'ana an yi sallar la'asar da wuri da farko kenan ko قلت ما لا يتي اختار أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما في يوانشين صحابي سنزابي والعلماء لمن يما لما تعجيل العصر سنزابي تيوى أققوا تصلى العصر منهم عمر وابن مسعود وعائشة وأنس وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين وبه قال ابن المبارك عبد الله المبارك فيما هكذا فدا والشافعي da Muhammad bin Idris al-Shafi'i wa Ahmad wa Ishaq wayannan duk sun zabi cewa in la'asar ta in sallar la'asar ta ta in lokaci ya kai a sallaci la'asar tun farkon lokaci tunda ya ce za a yi sallar la'asar mutum ya je tafiyan mil hudu ya dawo rana tana nan da zafinta da kalanta bata canza ba mana an yi da da wuri kenan ko قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليهي قال أنباء أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنباء محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي قال سمعت رافع بن خديج قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر من كسنشي منا صلاة العصر تارد منزوع الله صلى الله عليه وسلم فننحر جزورا فتقسم عشرا عشر قسم فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس هذا هو للصافي mu yi sallar la'asar a yanka rakumi a rarraba sa'annan a je a dafa a fara cin naman ma kafin magaruba ta iso kafin rana ta faɗi rakumi za a yanka rakumi a fede a cire naman a dafa zai yi awa nawa awa biyu awa biyu da yanka rakumi da fede shi da raba naman zai dauki mai awa daya naman rakumi a daura kan wuta awa daya isa ya nuna? eh? saboda lokacin abinda ke gaban su kenan suke lissafi da yanzu ne sai a sa a ma'au ga sa cikin ga cikin agogo ma cikin komai kana ganin ga lokacin sallah lokaci kaza lokacin ne to a lokacin wayan nan duk babu sai suka yi azanci yanda suke gane ake هذا حديث حديث متفق على صحته اخرجه مسلم عن محمد بن مهران عن الوليد ابن مسلم عن الاوزاعي ورافع بن خديج ابو عبد الله الانصاري الاوسي مات في زمن معاويه وابو النجاشي اسمه عطاء بن صهيب الم... صهيب مولى رافع بن خديج وفيه دليل على جواز قسمة اللحم الرتب wai hadisin na nuna cewa ya halatta a raba nama danye kowa ya je gasa ko kowa ya je dafa ko kowa ya dafa shi wa zahaba qaumun ila ta'khiriha wai su malamai kuma suka ce abin da ya kamata dan jinkirta sallar asar wa huwa qawlu ashabir ra'ayi masabin anas ma damat ash-shamsu bayda'a nafiyatan matukar rana tana da tana nan da haske daga baraka zafin ruwiya an ummi salama an rawaito daga ummu salama ummul mu'minina kenan qalat tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ashadda ta'jilan lidh-dhuhr minku manzo Allah ya fi ku zafin gaggauta sallar azhar wa antum ashaddu ta'jilan lil-asr minhu ku kuma kun fi manzo ku kuma kuna kuna gaggauta sallar la'asar ko في إسناده ضعف يا إهم ياي ميس أي أه ba gwaranci ko a magana ke ku manzon Allah ya fi ku gaggawa sallah kaza kuma kun fi manzon Allah to kun fi manzon Allah za a fada ba za a fada ba inda mas'alar take ke eh Abbas ace anta akbaru am rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abbas kai da manzon Allah wane ne babba sai ce huwa akbaru minni ghaira anni wulidtu qablahu jawabi ya shiga ko an samu abin da ake so ko ba samu ba da kuma ladabi kai da manzo Allah wane ne babba yace huwa akbaru minni shine babba ghaira anni wulidtu qablahu amma ni aka fara haifa to me kenan amma girman shekaru ina ga bunye ne kenan amma girma kuma na daraja fa وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري أن صل العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاث فراسة sai sallar la'asar da rana na da zafi gwargwadon inda mutum zai tafiya farsahi uku kafin magarba ta faru ki tafi lokaci yayi eh minti biyar eh tuzai باب وعيد من أخر الأسر إلى إسفرار إلى إسفرار الشمس ووعيد من فاتته باب ديزو نركو دا أكايم وندي جنكر تصلى الأسر har sai da rana ta yi jazir ta kusa faduwa da kuma wanda sallar da asar ta wuce shi qala akhbarana abul hasan ashirazi qala an ba'a zahiru ibnu ahmad qala an ba'a abu ishaq al-hashimi قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن العلاء ابن عبد الرحمن أنه قال يتي دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر منشق منجي وجن سيدنا أنس بن مالك وباي صلى الظهر فقام يصلي العصر سيتاشينا صلى العصر فلما فرغ من صلاته دقيقة إذا صلى ذكرنا تعجيل الصلاة سيمكتش أيكا قد تصلى أو ذكرها فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتي اي ناجي منزون الله صلى الله عليه وسلم yana fadar cewa tilka salatul munafiqina ai sallar asar sallan munafikai kenan tilka salatul munafiqina tilka salatul munafiqina su uku yajlisu ahaduhum hatta idza sfarrat ash-shams dayan su je saura zaune kiwiya har sai rana ta yi ja ta kusa faduwa wa kanat bayna qarnay shaytan aw ala qarni shaytan qarni shaytanin kama fana kara arba'an sai ya tashi da dogara su hudu ya sallama ya sallame kan rana ta fadi la yadhkuru Allah fihinna illa qalilan baya samun zike baya samun zikiri sai baya samun nasuwa yayi kowace kowane lokaci zikirin da ya kamata a wajen هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة وابن حجر عن إسماعيل ابن جعفر عن العلاء قال أخبرنا عبد الواحد ابن عبد ابن أحمد المليهي قال أنبأ أحمد بن عبد الله بن عيمي قال أنبأ محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مسلم مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المليح قال كنا مع بريدة في غزوة من في يوم ذي غيم منكسن تاردا buraida fi gazwatin a wata gazuwa wani yaki fi yawmin a cikin wata rana zai kaimin an samu girgije an samu mai hadari kenan girgije kenan hadari kenan ku faqala bakiru bi salati al-asr ku gaggauta sallar al-asr fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man taraka salata al-asr habita amaluhu wanda ya bar sallar al-asr aiki ya yayi hasaran aikin shi هذا حديث صحيح وأبو المليح اسمه عامر ابن أسامة ابن عمير البصري الهذلي ويقال اسمه زيد ابن زيد بن أسامة ابن عمير وأبو قلابة الجرمي اسمه عبد الله بن زيد مات بالشام قوله بكروا أي قدموا في أول وقتها والتبكير التقديم في أول الوقت وإن لم يكن أول النهار قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أنباء زاهر ابن أحمد قال أنباء أبو إسحاق الهاشمي قال أنباء أبو مصعب عن مالك عن نافع عن ابن عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منزو الله صلى الله عليه وسلم يتي الذي تفوته صلاه العصر وند صلى العصر كي وچه مسا كانما وتر اهله وماله kaman yayi khasaran iyalansa ne da dukiyarsa abin a wutir an san wutire mutum shi kadai kenan ku dai abu mara kenan daya don mutum ya rasa dukiyarsa da iyalansa ya saura shi kadai kenan هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك قال وأخبرنا عبد الله وأخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليهي قال أنباء أبو محمد الحسن ابن أحمد المخلدي قال أنباء أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث قال حدثنا نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي إن الذي يفوته العصر فكأنما وتر أهله وماله متفق على صحته قال أبو سليمان الخطابي معناه وتر أي نقص وسلب أن رباش لإيالان سكينة فبقي وترا فردا يزور شيء كأي با دوكيا با إيالان بلا أهل ولا مال يريد فليكن حذره فليكن حذره من فوتها كحذره من ذهاب أهلي ومالي معنى كيكو كري كر لأسر يهوشي مكة كما يدك كيكو كري كر دوكي ركا لإيالنك سكوبشي مكة وقيل الوتر أصله الجناية يجنيها الرجل على آخر من أخذ مال أو قتل حميم فشبه ما يلحق هذا الذي يفوته العصر بما يلحق الموتور من قتل حميمه أو أخذ ماله وقت ياي اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم
Allah dai ba da lada suna kokari ai ba da lada